الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بارك ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Usman bin Affan domin gabatar da karatun Alkur'ani mai girma wanda a yau muna 23 ga wannan wata mai albarka wata ramadan iya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1345 wanda ya dace da biyu ga watan hudu shekara ta 2024 muna fatan allah ya zama mana jagora sai abinda za mu faɗa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bin da komin dacinta ya nuna mana kuskure ba mu ikon gyarawa a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta hamsin da takwas dai a cikin wannan sura mai albarka suratul furqan yau ma dai akan wannan aya za mu tashi saboda alaƙa ta da aya ta gaba inda za mu tashi faɗin Allah ta'ala wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bi amrihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت ka dogara ga rayayyen ubangiji wanda baya mutuwa shine Allah wa sabbih bihamdihi kuma kai tasbihi da gode masa wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira Allah ta'ala ya isa a matsayin kwararren masani game da zunuban da bayin shi suke aikatawa sannan shi Allah shine allazi khalaqa samawati wal arda wanda ya halicci sammai wal arda da kuma kasai wa ma baina kuma ya halicci abin da yake tsakankanin da samman da kasan da abin da yake tsakanin sama da kasa duka ga baki ɗaya Allah ya halicce su ne fi sittati ayyamin cikin kwanaki guda shida sun masawa al-arsh sannan sai Allah ta'ala ya daidaita akan al-arsh ar-rahman Allah mai rahama fas'al bihi khabira ka tambayi kwararre gami da shi Allah ta'ala yana bayani a wannan aya cewa ka dogara ga wanda yake rayayyen ubangijin da baya mutuwa shine Allah sannan bayan wannan sai ki kai tasbihi da godiya ga Allah duk abin da zaka yi komin yanda kai kokarin ka to ka dogara ga Allah ka kai tsammanin wayan ka ko kokarin ka shine zai bada kokari da jajircewa suna zamantowa sanadiyya ne amma kakan iya samun abun mamaki wanda ya fi ka kokari amma bai kai ka samu ba ana samu wannan ko ba a samu wanda yake nuna ma cewa kokarin sababi ne mai badawa shine Allah musulunci bai yarda da mutum ya zauna baya kokarin neman wani abu wanda yake zai amfane shi ko duniya shi ko lahira shi ba shi yasa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min adh-dha'if wa fi kulli khair mumuni ko mai karfi ka karfan mumuni khairun shi yafi alheri wa habbu ila Allah kuma shi Allah yafi so min al-mu'min adh-dha'if sama da mumuni mai rauni shi ma akwai imani wancan ma akwai imani amma wannan ya fi ƙarfi wancan kuma mai rauni to wannan shi Allah ya fi so shi ne ƙarfin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi kullin khair dukkanin su akwai alheri ta da shi da wannan malamai suka ce a matsayin ka na musulmi mai imani wajibi ne zaman to kana da sana'a da ka tashi kake yi domin koyi kake da annabawa su kuma basu zauna ba su da sana'a ba sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala tajis ihris ala ma yanfa'uka ka yi kwaɗayi ka yi ƙoƙari ka jajirce wurin neman mayan fa'uka abinda zai amfane ka duniyar karkiya maka wasa'in billah kuma ka nemi taimakon Allah a cikin duk abin da kake nema idan kana neman wani abu ga hanyoyin da ake bi a samu ka kama hanyoyin nan gadan-gadan kana yi sai ce wasta'in billah ka nemi taimakon Allah sannan wala ta'jaz kada ka kada ka gajiya wani zai kama wata sana'a yana yi dan lokaci kadan ya kama wannan sana'ar yana yi ba a yi nisa ba sai ga abin da yake nema bai samu ba wannan sai ya sa sai ya daina ko sai ya gajiya ba a dainawa ba a gajiyawa ka ci gaba da yayi domin neman halal shi kan shi ibada ina ba za mu fahimta shi yasa malamai suka ce a matsayinka na dan kasuwa lokacin da ka zo ka bude shagonka kana zabne kana neman kuɗi muddin da ya halalce kake nema zaman nan da kake kana jiran wasu kwastomomin ka ko kiliyan in ka zo cikin ibada ka ci lokacin da wani ya zo saya saye da sayarwar da kake ibada a matsayinka na manomi wuta da za ka yi zuwa gona tsawon tafiyar da za ka yi zuwa gona ka cikin ibada ka ci sannan lokacin da za ka je yin noman nan shi ma neman arziki ne kake Allah ta'ala ne ya umarni da yi sannan ko Allah ta'ala zai ba da lada don haka kar ka dogara da kokarinka kuma kar ga mutum ya zauna ce ya dogara ga Allah baya nema da Allah ya ce wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut sai ce wasabbih bihamdihi kai tasbihi da godewa Allah malamai suka ce kalmar subhanallahi wa bihamdihi kalma ce wanda Allah ta'ala yana santa shi yasa Allah ta'ala ya ce duk duniya ba wani abu da baya yi wa Allah tasbihi Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihu babu wani abu face yana yin tasbihi da kuma godiya ga Allah sai dai ba ku gane irin tasbihin da yake ina ba dan fahimta sannan kuma hadisi ingantacce in ba ku manta mun karanta wasira annabi nuhu alaihi salam ko annabi nuhu yace ma dan shi amuruka bi sinatayn wa anhaka an sinatayn ina umarta kada abu biyu ina hana ka abu biyu abubuwa guda biyu nan da ya umarce shi yace amuruka bi la ilaha illallah ina umarta kada yawan fadin la ilaha illallah sannan yace wa amuruka bi subhanallahi wa bihamdihi ina umarta kada fadin subhanallahi wa bihamdi me yasa sai yace fa inna salatu kulli shay'in wa biha yuzaqu kulli shay subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi kaga wannan kalmomi guda biyu su ne salatu kulli shay sallar komi shine tasbihin komi wa biha yurzaqu kulli shay sannan kuma da wannan Allah ta'ala yake arzuta komi jumme neman arziki ya tashi wurin neman arzikin shi ya hada da wa'annan kalmomi guda biyu zai yi mamaki abubuwan da zai samu a wurin Allah wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira sai Allah ta'ala ya sufanta kashi yace alladhi khalaqa samawati wal arda Allah shi ne ya halicci sammai kuma shi ne ya halicci kasai sammai guda bakwai da kasai su ma guda bakwai wa ma baina kuma da abin da yake tsakanin su da saman bakon da ƙasa guda bakwai da abin da ke tsakanin sama da ƙasa duka Allah ta'ala ya halicce su ne fi sittati ayyamin a kwana shida kacal sun masawa alal arshi sannan sai Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshin shi ar-rahman wanda ya wannan shine Allah mai rahama fas'al bihi khabira in kana tambaya game da Allah to ka nemi farare ka tambaye shi ba wanda bai san komai ba shine kalmar fas'al bihi khabira malamai suka ce fas'al bihi khabira wannan tana doka abu biyu fas'al bihi khabira ka tambayi farare in kana son ka samu bayani game da Allah wane ne kwararren da yafi kowa sanin Allah shine Allah ba wanda zai siffanta Allah sama da Allah na biyu kuma in a cikin halittu ne in za ka tambayi wane ne zai gaya ma waye Allah to manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ina ba zan fahimta shi yasa al-iman bil asma wa sifat imani da sifofin Allah da kuma sunayen Allah kamar yadda zamu gani in an jima kadan abin da yake nufi shine cewa mutum yayi imani da Allah kuma ya sifanta Allah da abin da Allah ya sifanta kanshi a cikin alqur'ani ko a cikin hadisi ko kuma da abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi domin ba wanda ya san Allah irin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to bayan ya zana wannan abubuwa sai ce ar-rahman mai wannan aiki shine Allah mai rahama fas'al bihi khabira ka tambayi bararre gami da Allah in kana so ka san wane ne Allah to tambayi wane ne ya kware wane ne ya san Allah shi kamata ka tambaya shi yasa Allah ta'ala da ya tashi ya siffanta kanshi da siffofi da dama a cikin alqur'ani manya-manyan sufofi da Allah ta'ala yake sufanta kai shirki shine kalma ar-rahman ar-rahim ar-rahman ar-rahim kuma wa'annan sufofi Allah ta'ala da sunaye yana son a ambace shi da su shi yasa a kowane yini a matsayinka na musulmi dole ne sai ka faɗi kalma ar-rahmanir rahim su goma sha bakwai in dai ba jan ka sallah ake idan ka ɗauki adadin raka'o'i na farilla nawa ne sha bakwai a kowane daga cikinsu akwai mi akwai fatiha idan ka zo za ka ce bismillahir rahmanir rahim wannan kuma menene asirance sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ce mi arrahmanir rahim wannan ko ba ka yin nafila sai ka karanta arrahmanir rahim so goma sha bakwai a kowane yini kuma ar-rahman din nan siffa ce ta Allah ta'ala kamar yadda ya gama siffanta kanshi anan yace ga wani aiki da ya wanda ba wanda ya taya shi shi ya halicci sammai guda bakwai ya halicci kasai guda bakwai da kuma halittun da suke tsakanin su asalin sama da ƙasa suna haɗe kuma a ture sai Allah ta'ala ya raba su bayan ya raba su kuma sai bar ƙasa a ture amma daga baya kuma sai Allah ta'ala ya baje ƙasa ta zama kamar yadda suke a yanzu Allah ta'ala yake awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan ahadi kenan Allah yake fafataknahuma sai muka raba tsakanin su Allah yake waje Allah min al ma'i kullu shay'in hayy muka sanya ruwa shine sinadarin duk wani abu mai rai duk wani abu da za a ce ma mai rai ne to ruwa shine sinadarin halitta shi amma asalin sama da ƙasa a hadisi amanni sai Allah ta'ala ya raba su ya bar ƙasa a inda take sannan kuma sai daga sama ita kasar nan tana ture ba wani abu da zai iya zama kanta ba wani abu da za a iya shuka a kanta sai Allah ta'ala ya ce wal arda ba'da zalika jahaha bayan wannan sai Allah ta'ala ya baje kasa ya shukuda ta sai yayi ni baya shukuda akhraja minha ma'aha wa mar'aha sai ce wal jibala arsaha Allah ta'ala ya fitar da ruwa daga cikin kasa ya wutar da tsirrai sannan sai Allah ta'ala ya sanya duwatsu ya kakkafa su Allah ta'ala ya ce an tami da bikum ai Allah tami da bikum dan kar kasa ta rinka motsawa dutsi shine matsayin ne shine matsayin turke ga kasa duk wannan aikin Allah ne shi kadai wane ne wannan da yace allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma har yanzu bai kai wane ne ba daga ce sai yace ar-rahman ai huwa ar-rahman ne rahma ne Allah shi yayi wannan in kana so ka san wane ne ar-rahman fas'al bihi khabira ka tambayi kwararre zai gaya ma waye shi Allah ta'ala ya faɗa gami da karan kanshi yace huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa sai ce alimul ghaibi wash shahada sai ce huwa ar-rahman rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa shine Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi alimul ghaibi wash shahada shi ya san gaibi kuma shi ya san abin da yake sarari shahada abin da kowa zai iya gani sai yake huwa rahmanin rahim shine Allah mai rahma ko mai jinka to shine anan Allah ta'ala yake ar-rahman fasal bi khabira wa idza qila lahum usjudu lirrahman ka karanta ko
wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa mar rahman قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله تعالى يتي كافري سن كسانتي وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن إذا كتي لسو سي سجدا ga Allah mai rahama su bauta wa Allah su yi sallah kenan shine usjudu lirrahman su musulunta kuma su yi sujada ga Allah mai rahama shine sallah kenan qalu sai su ce wa man rahman menene ar-rahman mu ba mu san shi ba ana sujudu lima ta'muruna yanzu ma yin sujada lima ta'muruna ai li amrika lana kawai dan ka umarce mu ka ka ce mu sujada ga mai rahma mu ku san waye mai rahma ba waye arrahman ne sai shi Allah yake wa zadahum nufura wannan umarnin na cewa su yi sujada ga Allah sai kara musu kan garewa a sulhul hudaybiya shekara ta nawa kenan shekara ta shida bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yau da zai je umara bayan an gama yakin ahzab da yau ta zai kai umara sai labari ya kai makure shawa cewa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da niyyar zai umara sun san ba yake zo ba amma sai suka ce tun da ba da izinin mu bane ba zai shiga gari suka hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya doki mutumin da yana da matsayi guda uku mai matsayi ne a wurin Allah mai matsayi ne a wurin manzon Allah kai hatta da kafiran su kansu yana da matsayi a wurin su shine wa Usman da Affan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Usman ne tashi ne kaka samu mutanen Makka ka ga mu cewa labarin da suka ji cewa ga mu na mu hutu ba yaki muka zo ba mun zo ne mu yi umara mu koma daidai ya shiga gari malamai suka ce ya shiga ne da yamma yana kokarin ya gamu da su wani baya nan ba za a zauna ba sai wani ya zo wani baya baya nan har aka ɗauki ɗan wasu ɗan kwanaki ɗan lokaci kaɗan usman bai zo ba aka ce to bayan an yi zaman sai aka ce to mun yarda amma ya koma ba bana ba dan bai kamata a ce muhammadu ya shigo garinmu ba ya zo ya yi umara da karfi an nuna mana mu ba kowa bane ba za mu yarda da wannan ba ya koma in ya so ba iya dawo amma kai tun daga har ga ka zo je ka kai umarka sai ce ai haramu ne a gare ni annabi bai umara ba ni yace ba zai yi umarar da zan yi zan yi ta ne a tsarin abin da muke ada na jahiliya shi kuma idan yana nan shine jagora shi zai jagorance mu yi annabi bai yi ba ni ba zan yi ana nan sai labari ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam labari wanda yake bai da inganci makiya sai suka rinka yada magana cewa ai an kashe Usman da Affan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ciwon wannan abu kuma wahayi bai zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masahabai ku zo ba mu zo da niyyar yaki ba amma jarima ce babba laifi ne mummuna a da can da kuma yanzu har a cikin musulunci mutum ya kashe jakada ba a kashe jakada kuma har yanzu ana yana kiyaye wannan dokar tun da suka kashe usman ya ce so ba su zaman lafiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya zo ya min mubaya kalkashin wannan mubaya Allah sai da ya bayyana wani abu wanda yake ƙara nuna ma duk abin da ba rabanka bane to ko kana wuri aka raba ba za ta samu kuma duk yadda da yake tsammani zai iya boye ma mutane to bai sai boye wa Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuzo ne da sahabi sama da mutum 400 za a kai wannan umara ina ba na fahimta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kankashin wata itaciya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo ku yi mini mubaya duk wanda ya muni mubaya'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljanna ce makoma shi mubaya'a akan mi zamu kai rasulullah annabi yace ku zo ku yi muni mubaya'a duk da ba ku zo da niyyar yaki ba cewa za mu je mu yaki waɗanda suka kashe Usman ba gudu ba ja da baya annabi yana zaune kowa ya zo dora hannun shi kowa ya zo dora hannun shi akwai wani mutum munafiki ne yana da nura kumin shi ja sai da yaga wani sahabi ya meko hannun shi shi ma sai meko sahabin ya dora hannun shi akan hannun annabi shi kuma sai wuce yana tunanin annabi bai gani ba kuma lalle annabi bai gani ba amma Allah ya gani kuma ya gaya wa annabi mutum ɗari hudu da wani sai da aka ƙare mu baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba an ce duk wanda ya mu baya sai shiga aljanna ba sai annabi ya daga hannun shi mai daraja yake wa hadhihi ayyadi usman wannan kuwa a madadin usman shi ko shi annabi ne mun ba mu baya ga baki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai shiga wuta cikin waɗanda suka yi mini mubaya'a kalkashin itaciyar nan illa sa'il jamal al-ahmar sai mai jarabu masu jajaye rakumi suna na tsihin da hamsin amma cikin hikimar annabi sai ce sai mai jan rakumi dan kana da jan rakumi kayan mubaya zaka damu ai ba za ka damu ba wannan yana daga cikin usulubi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hikima wurin da'awa ya san wani wanda ya wani rai amma idan ya zo sai ya ce ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza ko ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza me yasa mutane suke kaza me yasa mutane suke fada kai mai laifin ka san tun da aka faɗi laifinka ka san da kai ake amma tun da ba a kama sunanka ba ai ba mutunta ba mutunce ka ba kuma ba a kunyata ka ba amma ne ake bukata shine ka gyara laifin shi yasa masu hikima suka ce a kowane lokaci ga mai da'awa ko mutumin da yake kokarin ya ture banna kullum bannar ya kamata ya yaka ba su masu yin laifin ba amma in ya zama bannar ba ta kaucewa sai su masu laifin sun kauce to a wannan lokacin dole a raba su da wakila ina ba zan fahimta shi yasa malamai suka ce kamar mara lafiya ne idan likita ya zo kokari yake magance cutar haka ne domin ya tsayar da wa ya tsirkar da wannan shi yasa duk mai da'awa ko mai wa'azi ko na abu da zai wuce yana ta kaza ba kyau kaza ba kyau ba wai masu laifin bane yake fada da su laifin da ake ne yake fada da su ina ba zan fahimta to shine Allah ta'ala a wannan lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya fita ya ga ya aka zo aka yi wannan mubaya'a an shirya yaƙi ga baki ɗaya Allah ta'ala ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara sai ce mi wa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake cikin zukatansu bi ma'ana wancan da ya boye ya bi rububi bai san ya cikin shi ba a ce mutum ɗari hudu da wani abu sun zo gabaki ɗayansu sun yi mubaya'a kuma duk wanda ya yi mubaya'a sai ya samu aljanna a ce a mutum ɗari hudu kana tare da su amma a raba aljanna kai banda kai dan Allah wannan wata azara kai wannan in ma tsoron mutuwa ne ɗari hudun nan ai kafin sai dai ɗari uku sun rasu kai kafin garsu amma domin Allah sai ce fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake cikin zukatan kowa shi yasa duk wanda yake da kyakkyawan niyya Allah ya bashi damar yayi wa annabi mu baya wanda ko baya da kyakkyawan niyya Allah bai bashi wannan damar to shine da aka zo bayan Usman ya dawo yana tawowa sai gansu sun dawo sai ce na za ku suka ce wa ai mu mun yi damara za mu je yaki sai ce a ai ga yanda muka yi za su turo su hailu dan amru ya zo domin a yi sulhu aka turo su ayi ɗan amur ya zo aka yi sulhu daga cikin sulhu nan da aka yi an zana abubuwa da dama amma daga cikinsu shi su haihu ɗan amur tun da ya iya rubutu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ummi baya rubutu baya karatu sai dai ya zo da abin da masu rubutu da karatu ya gagare su shine alqur'ani hikimar da Allah ta'ala ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam baya rubutu da ya iya rubutu sai wani ya ce shi ya rubuta da ya iya karatu sai a ce shi a wani wuri ya karanta ya zo yake gaya mutane amma sai Allah ta'ala ya sa in ka rubuta ba ya iya karantawa in ka ba shi takarda ba zai iya rubutawa amma sai Allah ta'ala ya aiko mala'ika jibril ya gaya mushi daga ya ji so ɗaya ya hadace sai dai ga ba sauran jama'a Allah ya ce sanu quri'uka fala tansa illa ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan su'ayyu dan amr da annabi sallallahu alaihi wasallam yace uktub bismillahir rahmanir rahim rubuta da sunan Allah mai rahama mai jin kai da annabi ya bai wannan sai daga kan shaka yace man man rahman wai ar-rahman sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kake bautawa yace na la na'lamu illa bismika allahumma inda hitabina ba abinda muka sani sai dai rubuta bismika allahumma kuma kai ma shi ka sani yake gawa annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma shi ka sani mu ma shi ka sani dan haka magana bismikal bismillahir rahmanir rahim bazan rubuta ta ba dan wa man rahman waye ne rahma mu san shi ba arrahman kin mu san shi shine anan Allah yake wa idza qila lahum musjudu lirrahman qalu wa man rahman sai ta yi waye ne rahma mu san rahman a wani gari da ake kira da suna yamama akwai wani mutum da ake kira da suna rahman sai suka ce la na arifu rahman illa rahman yamama mu ba masa wani rahman ba sai wani mutum da yake wani yankin yamama shi ake ja sunan shi ne za a rubuta ka je izgini ba sai sa wani aya Allah ta'ala yake qulidu allaha awidu rahman sai ce ayyan ma tad'u wa lahu al-asma'ul husna ku kira sunan ku ce arraham ku ce allah ko ku ce arrahman duk ɗaya ne ayyan mata da udu wanda ko kira falahul asma'ul husna Allah ta'ala yana da sunaye masu kyau to shine ana Allah ta'ala yake wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa ma rahman sai da amre ce wai arrahman kuma ba mu san shi ba sai dai mu rubuta bismika allahumma sabai suka ce baka isa ba bismillahir rahmanir rahim zaka rubuta yace shi kuma ba zai rubuta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake musabai ku dade shi rubuta bismika allahumma ya rubuta sai ce haza annabi yana mai ibla'i yana yana mai fice shi yana rubuta yace haza ma salaha alaihi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraish wannan shine abinda muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sulhu da quraish rubuta sai ce laula annabi annaka rasulullah la maqatalna wannan shine abinda muhammadu manzo Allah ya sulhu da qurayshawa yace da mun san kai manzo Allah ne ai ba za mu yake ka magana rasulullahi ba zan rubuta wani aliyu yana rubutawa a geyi ga takardar da suke rubuta shi ma ga wancan wanda yake rubutawa ya ce launa alamu annaka rasulullah domin da mun san cewa kai manzo Allah ne lama a sallaka ai da mun yake ka ya za a yi ya ce a kawai a rubuta haza ma salaha alaihi muhammadu bin abdullahi quraishan eh wannan shine abin da Muhammadu dan Abdullahi ya zuru da shi da Qurayshawa in kana so ayi a haka in baka son tashin kowa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a goge kalmar Rasulullahi Ali ya ce gaskiya ba ake Allah ni ba zan iya goge ba dan ni na yarda kai manzo Allah in goge Rasulullahi ya ce ba da hannuna ba ya Rasulullahi Annabi ya san me yasa shi sai ce ma wannan gwada mini ina ne aka rubuta Rasulullahi sai aka gwada mashi sai annabi ya doki ta wada sai yake kure shawa su yarda ko ka su yarda ne manzan Allah ya sai goki rishin yarda su baya rage mai matsayi a wurin Allah haka ne ko ba haka bane rishin yarda su su bai bai hana sahabbai su yarda ba sannan rishin yarda su bai zai rage ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba aka yi sulhu muhallu shayi anan shine da aka ce musu su su rubuta kalma ar-rahman ita ce ba su yarda da ita ba suka ce wa man rahman waye ar-rahman ku a masjidu lima ta'muruna yanzu ba rinka yin sujjada kuma na musulunta mu rinka bauta wa ar-rahman lima ta'muruna kawai idan ka ce bauta ma rahman mu ba san waye ba Allah yake wa zada mu kura umarnin da aka yi musu na su bauta wa Allah mai rahama sai zaman ya kara musu kan darewa shi kuma kalma ar-rahman din nan jama'a kalma ce mai sirrin gaske wallahi kalma ce mai sirrin gaske ɗaya ne daga cikin manya-manyan sunayen Allah. Allah ta'ala yana da sunayen da ba wanda ya san su sai manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Sannan Allah yana da sunayen da mala'iku kaɗai suka san su. Allah yana da sunayen da mutane sun sani manzan Allah ya sani mala'iku sun sani. Allah yana da sunayen da mala'iku ba su sani ba, annabi bai sani ba, dukkanin al'umma ba sani. Akwai sunayen da shi kaɗai ke banta da shi. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a da yake yana kira akan cewa abine ne a wista asarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak anta ja'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hamdi اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول باب wani mutum da zai wata addu'a da irin wannan damuwa ta kai damuwa ya roki Allah da wannan face ya roki Allah da duka sunayen Allah domin cewa yi Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak ya Allah ina roƙonka da dukkanin sunayenka sammaita bihi nafsak wanda kai ne ka saba kanka suna au anzalta hu fi kitabi ko ka saukar da shi a cikin littafinka kalmar kitabika anan a alqur'ani ko a at-taura ko a injila duk sunan da Allah ya yi wa kanshi wannan ko yana cikin sunfa Ibrahim ko a taura ko zabura ko injila ko a cikin alqur'ani aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin halittunka domin akwai wasu ɗaiɗaikun mutane da Allah ta'ala ya sanar da su a cikin al'ummomin da suka gabata wasu sunayen Allah aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indaka ko kuma sunan da kake banta da shi kai kadai a ilimin gaibi kai kadai ka sani hatta da mala'ika jibril da sani ya Allah har wannan sunan ina tawassul da shi an taj'al qur'ana rabi'a qalbi ka sanya qur'ani ya zama to shine farin cikin zuciya wa nura sadri ya zama hasken kirjina wa jala'a huzni ya zama to shine yayewar damuwa ta wa zahaba hammi ya zama to shine tafiyar bakin cikina annabi ce duk wanda ya wannan addu'a duk damuwa da kai damuwa sai Allah ta'ala ya yi shi komin damuwa sai dai kawai abu ɗaya da ya rage ya ƙi in za ka yi kaka ce bari gwada yadda yanzu ana kana jin ladan ya kira sallar magaruba ba ka ce bari mu gwada ruwa mu ji ishirwa za ta yi tabbata gare ka daga kasha ishirwa ta tafi to ana so kana da yaƙini gami da maganar Allah da maganar ma'aiki sama da yaƙini da kake da gami da ruwa yana kace ishirwa ina ba za mu yi to sunayen Allah nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa akwai sunan da Allah zai sanar da annabi shi a hilin kiyama idan Allah ya tara al'awwalin wal akhirin mutanen farko da na ƙarshe aljanu farko da na ƙarshe aka saukar da mala'iku sama ta ɗaya suka kewaye ta biyu suka kewaye na ɗaya mala'iku sama ta uku su zo suka kewaye mala'iku sama ta ta biyu mala'iku sama ta uku su zo haka sai an gama gaba ɗaya jama'a sun taru kunci ya kai kunci sai a je wurin annabi adam alayhi salam shine farkon mutum shine kakan kowa ko sai a ce annabi adam muna so ka je ka roki Allah domin mun ga Allah ya mushin da bai taba yi irin shi ba ka roki Allah ya yi hisabi dan wuta ya je wuta dan aljanna ya je aljanna sai annabi adam alayhi salam sai ya ce bana iyawa yace Allah ya muni gata ya muni baiwa amma ya kafa muni doka daya kuma na karya shi da ya yafe mini amma ina cin kunyar inje a gaban Allah ina neman wata alfarma mene abin da ya mushi Allah ta'ala yace wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qawluhu sajidin fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana min al kafirin Allah ya sanya ya halici annabi Adam ya hura mai rai ya sa mala'iku suka mai sujira iblis ne kawai ya inkari yake sujira sannan Allah ta'ala ya shigar da shi aljanna ya ce ka ci komi banda itace ya daya kuma iblis kin nan banda bai yi sujada ba ai kadai wannan rishin sujadan ya sai sa mutum ya gane waye wannan ko kuma sai da Allah ya ƙara mishi yace inna hadha aduwwun laka wa li zawjika sai ce fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa an ga ya maki shi amma kuma da ƙarshe iblis ya rube shi to yace na ci itace ya daya Allah ya yafe mini fatalaka adamu min rabbi kalimatin fataba alai wace ce kalimatin yin qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi adam ya fada Allah ya koya mai kalmar tubakin da zai fada shine fatalaka adamu min rabbi kalimatin shi ya samu wannan kalmomi daga wurin ubangiji Allah ya koya mai kalmomin tuba domin ba a taɓa yin laifi barantana a sanya ake tuban a yanzu ya fara yin laifin kuma Allah ya koya mai kalmar tuba ya faɗa kuma Allah ke fatalaka adamu min rabbi kalimatin fa taba alayhi Allah ya yafi ne amma duk da haka yace ba zai iya zuwa yace ku je wurin Annabi Ibrahim aka je shi ma ba da uzuri ku je wurin Annabi Musa aka je shi ma ba da uzuri da ƙarshe wane ne na ƙarshe na kusa kusa Annabi Isa alayhi salam daga shi sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka zo wurin shi sai ce ni ba ni da wasu masu kabota mana a duniya ban sa su ba na hana su amma su kabota mu yace ni zan je in ce ma Allah ai hakuri ai hisabi yace ba na iya izhabu ila muhammad ku je zuwa wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa za a gaya mishi zai ce ana laha ana laha ana laha ni ne mai wannan matsayi ni ne mai wannan matsayi ni ne mai wannan matsayi wallahi duk duniya ba a yi irin ma'aiki ba kuma duk wanda ya saba ma ma'aiki wallahi da shi da aljanna sun yi bakwana annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan ji in fadi in yi sujada yace a lokacin Allah zai sanar da ni wasu kalmomi na yabon shi wasu sunaye ne na Allah a lokacin da annabi yake ga masu sayyidina Abubakar da sayyidina Umar yace a yanzu da nake ga muku ban san kalmomin ba yace lokacin da na yi sujada Allah zai sanar da ni in ambace shi a lokacin zai yi wa Allah ya da kirari da wa'annan kalmomin sai Allah ta'ala ya ce ya Muhammad irfa rasak ya kai Muhammad daga kanka wa qul tusma fadi za a saurare ka wa sal tuta roki abin da kake so za a baka washfa tushaffa nemi ceton duk wanda kake so za a baka da Allah matsayi kai wannan ba shi sa Allah ta'ala yake wa annabi wa min al-layli fatahajjat bi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda shine wannan wurin duk annabawa sun gaza saiwa sai farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ta kan shi yake kowanne annabi yana cewa nafsi nafsi me cewa ummati ummati shine annabi Muhammad wallahi a hilin kiyama kowa duk wani annabi da ka gani nafsi nafsi yake cewa idan ya faɗi nafsi nafsi aka taho da al'ummar shi responsibility ta zo nauyi ya zo abinda zai faɗa shi ne Allahumma sallim sallim amma wata magana sabanin wannan mai faɗin ta shi ne Annabi Muhammad sauran suna hutuwa suna nafsi nafsi amma shi ya yake Allahumma ummati ummati ya Allah al'umma ta al'umma ma'allu shahid shine daga cikin sunayen nan da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ambaci Allah yana daga cikin awista asarta bihi fi ilmi al-ghaib sannan sunayen Allah suna da yawa sai dai kuma Allah ya yi wa sunaye matsayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna man ahsaha dakhala aljanna kalma ahsaha da malamai suka fassara daga cikin su akwai Muhammad bin Salim Isri a cikin littafin al-qawaid al-musla yake cewa kalma ahsaha tana nufin imani da su sanin ma'anarsu har da ce su da kuma aiki da su duk wanda ya wa'annan ga wa'annan sunaye ɗari ba ɗaya ya haddace su ya yi imani da su sannan yana aiki da su wa'annan abubuwa guda hudu idan hada su annabi sallallahu alaihi wasallam ce a matsayin shi na musulmi aljanna ce makomashi sai dai kusa abin da ya ba mamaki wallahi wa'annan sunaye suna da wahalar samu suna da wahalar samu yanzu sunayen da muka hardace daga ciki akwai arrashi akwai kuma albafi ina ba zan fahimta wanda kuma hadisan da suke magana akan arrashi ba su inganta baya daga cikin sunayen Allah albafi wanda zai saura ko wanda zai wanzu baya daga cikin sunan Allah amma menene sunan Allah shine al-awwal na farko domin idan kace abin da zai saura baya nuna cewa ba wanda ya riga shi kamar yadda kalmar al-qadim ba ta daga cikin sunayen Allah domin alkadim da daɗin abu baya nuna cewa babu wanda ya riga shi amma idan ka ce wani shine na farko akwai na gaba da na farko babu shi yasa Allah ta'ala da ya siffanta kan shi ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shine na farkon da ba farkon shi shine na ƙarshen da ba wanda zai karshe shi sai dai ga ƙarshen kowa Allah ta'ala ke to shine anan akwai sunaye da dama sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da ismullahi al-azam duk wanda ya rubuta Allah da shi to sai Allah ta'ala ya biya mashi bukatar shi wannan sunan sunan Allah ismullahi al-azam din nan wane ne akwai kalmar al-hayyul qayyum al-hayyu ar-rayi wanda rayuwar da mutuwa ba ta diskata anan sai ce wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut al-qayyum tsayayye da al'amari shi shi yake tsaye da komai haddun mala'ikan da kaji an ce yana aiki kaza bauta ce yake ga Allah amma ko ba shi Allah yana kuma babu abin da zai rage a mulkin Allah sabo shi ba ta ƙara komai a mulkin Allah shi yasa an ka karanta aqidatu tahawiyya zaka ji malam da yazo yana gama siffanta Allah sai ce walaysa ba da khalqil khalqi istafada ismal khaliq wala bi ijasil bariyati istafada ismul bari walaisa ba da khalqil khalqi ba bayan Allah yayi halitta bane ake ce mai mahalicci tun da ma mahalicci ne kafin ya halitta wala bi ihdasil bariyati istifada ismul bari ba wai kuma da Allah ta'ala yayi albariya halittu kenan ya zamanto mahalicci ko wanda ya halitta da ma can Allah yana da wannan sura ina fata fahimta to shi Allah ta'ala daga cikin sunayen shi masu daraja akwai kalma alhayyul qayyum in matsala ta kai matsala rike wannan kalmomin kai ta kai kai ta dare da rana wallahi sai kai mamaki yanda Allah zai baka kyauta ya ma kaji ya ma kyauta har da kaji ba matsala kake so ta jinye ba in Allah ya tashi jinye matsala kuma har ya hada ma da wani alheri wanda ba ma ka tsammani shi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ayyi annabi ya koya mana wannan ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya rayyan da baya mutuwa alqayyum ya qayyum ya tsayayyen da bai da ke bukatar taimakon kowa shi yake taimakawa kowa shi yake tsaye da kowa bi rahmatika astaghith ya Allah ina neman agaji ina neman taimako bi rahmatika da rahmaka taimako ne nake nema sai kace aslihi sha'ani kullahu ya Allah gyara mini lamurra na gabaki daya sai ka ce wala takinni ila nafsi tarfata aini ya Allah kada ka saka mini komai a cikin al'amari na ko da daidai kimtawar ido ne gabaki ɗaya ya Allah ilimi komi babu wani magana ya Allah kaza na iya ilimi sauran aslihi sha'ani kullum wala takinni ila nafsi tarfata aini ya Allah kada ka bar ni da karfi na kada ka bar ni da wayo na kada ka bar ni da dubara ta kada ka bar ni da ilimi na kada ka bar ni da mulki na ko kudura ta tarfata ainin gwalgwadon kintawar ido bi ma'ana kar a ce akwai lokaci daidai kintawar ido ba taimakon ka a kaina ya Allah ba na son wannan lokaci ni ne rauni ya Allah kai ne mai karfi ni mabukaci ne kai mai kai ne mai bukata ya Allah na gajiya na kasa Allah ba abin da ya gagare ka Allah ba abin da ka kasa wannan shi ne addu'a wallahi idan kai wa Allah irin wannan kirari in Allah ya tashi yayi ma damuwar sai ya hado tare da wani alheri kana ba da shi ba Allah ya hada da shi ka domin wallahi Allah ne zai baka kyautar da sai ya baka mamaki shine wani malami yace Allahu yuhdika hatta yudhishaka bil aba in Allah ya tashi baka kyauta wallahi har sai ya baka mamaki wurin kyautar da zai baka jiya maka karanta kisar annabi wa annabi Ibrahim ga shekaru sun tafi sama da shekara ɗari Allah ta'ala yake bayani Allah ya mai albishirin ɗa hadda jika ɗan ma sunan shi kaza jikan ma sunan shi kaza ɗan da ya zo duniya shi ma sai da ya tsuwa aka mai albishir da ɗa kuma Allah ya sanya wa ɗan suna shi ne annabi yahya alaihi salam to shi ne anan Allah ta'ala yake wa idza qila lahu usjudu lirrahman qalu wa rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadu nufura
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا البركر الله تاي ويتا تاي وتشكو ina da komai wani ne Allah nan allazi ja'ala fi samai burujan wanda ya sanya buruj shine masaukayyar wata da kuma taurari a sararin samaniya wa ja'ala fiha sirajan Allah ya sanya fitila a sararin samaniya ita ce rana wa qamaran munira Allah ta'ala ya sanya wata mai haskakawa wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahar Allah shine sanya dare da rana suka zamanto khilfatan masu maiwa juna liman arada an yadhakkara domin zamanto aya ga duk mai bukatar ya wa'azantu aw arada shukura ko kuma yake bukatar ya gode wa Allah akan ni'imomin shi waɗanda suke da yawan da ba a iya lissafawa Allah ta'ala albarka shi ta yawaita albarkar ubangiji a ko ina kowa yana cin albarkar Allah tabarakallazi ja'ala fi sama'i burujan cikin ayyukan Allah sai Allah ta'ala ya sanya masaukai da taurari yake suke sauka a cikinsu tauraro akwai tauraro da zaka ji an ce a damana yana wuri kaza in damana ta wuce ya canza wuri wancan wurin da yake zama a kai Allah ne ya halitta wannan shi ma haka sannan rana tana da inda take fitowa a sanyi daban ana ganin ta gabas ne amma sai kai ta yi gabas maso kudu wani lokaci ta yi gabas maso arewa fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib bai ce mashirki wal maghrib sai ce rabbul mashariki wal magharib sai ce inna la qadirun Allah ce ina rantsuwa da ubangiji mafutar rana ba mafuta ɗaya ba domin gabas ta kake gani tana fitowa amma wani lokaci gabas sak wani lokaci ta fito gabas maso kudu wani lokaci gabas maso arewa Allah ta'ala ya sanya mata wurin hutowanta daban haka wurin fadawanta daban in kana so ka auna haka a gidanka tsaya ka rinka kallon in rana ta zo fadawa a rani a wata kaza ka rubuta tana fadawa daidai da ice kaza misali kan ice na kai tsaye take fadawa bayan wani lokaci ka duba za ka ga cewa ta dan gota ma ice kaɗan yamma tai amma ta gota ma wa'annan su ne wuraren da Allah ke rantsuwa da su kuma Allah yana iya rantsuwa da komi kuma ya rantse da komi amma da ni da kai a matsayin mu na bayi bai halatta mu rantse da wa'annan abubuwa ba sai dai da mahalicin su shine Allah ina ba zan fahimta to shine Allah ta'ala yace tabarakallazi ja'ala fi sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan Allah ya sanya fitila a sama me sirajan ita ce rana sai yace wa qamaran munira da kuma wata mai haskakawa ita rana ita ce hasken nata ne Allah ya sanya hasken ta ne ita take haskakawa amma sai yace wa qamaran munira da kuma wata mai haskakawa asali wata baya da haske wata da kake gani baya da haske hasken rana ne yake dokawa sai riki wannan shine abin da malamai suka tabbatar tun a da can zamanin su Abdullahi dan Abbas sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yake sirajan mutula ai mutula ita take haska duhu ko kina haske a jikin ta yake a jikin rana yake sai yake wa qamaran munira da kuma wata mai haskakawa shi yana ɗaukar hasken rana ne sai shi yasa yake wal qamara idza wanene wa shamsu wa duhaha sai ta me wal qamari idza talaha wa shamsu wa duhaha Allah ce la rantse da rana da kuma hantsin rana sai rana ta hutu ake samu hantsi sai ce wal qamar idza tala'a na rantse da wata lokacin da ya talaha ya biyo ta ai talaha bi daudiha ya biyo rana da hasken ta hasken rana ne yake doka sai ya dike idan rana ta bace sai ya haska shi yasa da yake asalin hasken ba nashi bane sai zama hasken wata bai kai na rana ba ina ba za mu fahimta shine wa kamaran munira kuma da yake ita rana hasken asali nata ne sai zaman to daga jikinta yake hutowa sai zama haske ne tare da zafi amma shi kuma wata da yake hasken kaɗai yake ɗauka sai zaman to zai ba da hasken da bai kai na rana ba sannan ko babu zafi tare da shi ina ba za mu fahimta shine Allah ta'ala yake tabarakal ladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan sai ce wa qamaran munira sai ce wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfa Allah shine sanya rana da dare da yini suka zama to khilfatan masu maiwa juna yanzu muna muna yini ko daga rana ta fada sai mi zai bi baya sai dare bayan daren ya kare sai mi sai yini haka ake ta tafiya tunda Allah ya duniya haka ake tafiya dare ya zo rana ta zo dare ya zo rini ya zo shine khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura menene liman arada an yadhakkara malamai suka ce Allah ya sanya su ne domin su zama alamar da suke nuna wa ɗan adam yadda rana ta hutu ta fada haka wata rana za a hutu rana ta fada kai ma ka fada rana da wata kinin da kake gani wa'azi ne wuce ne wani mai hikima yake cewa wai mana albaqa'a taqallubu shamsi wa tulu'uha min haythu la tumsi abin da ya hana abubuwa su dawwama a duniya kuma ɗan adam ba zai ji wannan ba shine cewa rana tana hutowa tana fadawa rana ta huto ta fada nan kwanakin ka ne ake lissafawa suna raguwa ba suna karuwa ba shi ɗan adam zaka ji yana murna ne cewa ya za a ce mun yaro shekara ta 40 haka ne dattijo mai 70 ne ce ma yaro ya kuma kuma 40 din nan da kake kake alfahari da su 40 ne ka rasa ba 40 bane ka tara in Allah ya rubuta ma zaka yi 53 ka yi arba'in abin da yake nunawa ba ƙaruwa suka yi ba ba kana da arba'in nan gaba ne ka rasa arba'in ne sha uku suka rage ba wannan shi ne abin wasi khilfatan liman arada an yadda ya kamata ɗan adam ya rinka tunawa ranar nan tana hutowa tana fadawa to wallahi wata rana sai ka ji an ce rana ta huto ana magana jiya muka binnewa ne tun mai hankali ya kamata ya lissafa hutowarta da fada wata daga an yi so bakwai an yi sati daga an yi satin nan su hudu an yi wata ana yin wannan watan su sha biyu sai ka ga yaron da ake magana ji a kai suni sai ka ga shi ya hoto yau yana yawo liman arada an yarzaka au arada shukura ko kuma yaso ya gode wa Allah akan ni'imomin da Allah ta'ala yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'u al-layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha Allah ta'ala yana shimfiɗa hannunsa da daddare domin ya amshi tuban wanda ya laifi da rana ka yi laifi da rana inda Allah ta'ala ce laifin rana sai rana ta zo idan ka mutu da daddare an samu matsala ka yi nadama ba da ba lokacin tuba sai dai ka jira lokaci yayi Allah bai wannan idan ka yi laifi da rana da daddare ka gane kuskuren ka idan ka tuba Allah zai amsa baya cewa laifin rana ne sai rana a inda ka tuba Allah zai amsa laifin da kai cikin dare idan gari ya waye ka ji wa'azi ko ka tuna ni'imar da Allah ya ma ga wani abu Allah ya bani Allah bai ba ma wani ba amma kuma ni ne na saba wa Allah gaskiya ban kyauta ba ban yi abin da ya dace ba sai kai na dama da kanka ka tuba da rana alhali laifin dare Allah ta'ala zai karba inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'un layl yaushe abin nan zai tsaya hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha sai lokacin da rana ta fito daga inda take fadawa a ran nan ne duk wani mai laifi yace na tuba na daina ya Allah Allah zai ce a duk wanda ba musulmi yace ya Allah daga yau ne ma na musulunta Allah zai ce a saboda ni yauma ya'ti ba'du ayati rabbika sai Allah ce la yanfa'u nafsan iman wa lam takun amanatu min qabl aw kasabat fi imaniha khaira duk wata rai da bata yi imani ba sai ran da ta ga rana ta fito daga yamma Allah ba zai amshi wannan imani duk wani musulmin da bai tsaya aikin kware ba ko bai tuba bai ce yanzu ne zai gyara shi ma a lokacin gyara ya riga wuce ana kamata mu tsaya nuna mana lokaci yayi abin da muka faɗa ne Allah ta'ala ba mu nada abin da muka kuskure Allah muka sauke ya tuna alaikum salam kafin mu amsa tambayoyi ana sanar da mu cewa santir na mary amfan suna da bukatar jini nau'i kala biyu aplis da kuma oplis ce na waɗanda suke da nau'in wannan jini bayan sun sha ruwa da allah ana neman taimako su je su bayar da wannan jini allah ta'ala ba da ikon taimakawa duk wanda ka taimaka ma da jini duk ibada da zai allah ta'ala sai ya baka kamashin lada dama ce kuma abin godiya ne ga Allah da yake ba kai bane kake kwance ake neman ka a baka kai ne yanzu lafiya ka lau ake neman ka baka kai wa Allah godiya akan wani Allah ba mu ikon taimakawa wannan mai tambaya cewa matar shi ce ta dame shi tsawon kwana biyar tana bin bayan shi lalle lalle sai ya sake ta shi kuma har ga Allah baya da niyyar sakin ta to wai sai ya amfani da wata kalmar cewa daga yau babu aure tsakanin ya ne wannan tasa wannan kalma ce wadda ba ta da ma'ana sama da daya a wannan lokacin kana iya amfani da kalma mai harshen damu ke kin dame ne je ki gidanku yawwa ta tafi gidansu kai kace ta zo eh ni nace ta zo ba ta ji magana ta ba ba ja kunnan je ki je ki gidanku ko na gaji da ki ko kin dame ni ko babu ki a raina wallahi duk wannan baya nufin saki sai idan mutumin ya nufaci saki amma kalmar ya saki wanci ko babu aure tsakaninsu wannan kalma ce wadda ma'anarta daya kalmar jeki gidanku na da muke cewa ba saki bane ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi aka fara yace ba saki bane ku lura da wannan magana ba wai muna gyara ma wasu aure bane mu bata lahirin ya kamata mutane su san da wannan amma auren da bai mutu ba bai mutu ba ba na mantawa wasu 'yan shekaru da suka wuce baya ina ga ba masallaci da bane muna tafsirin dare bayan tsari wani yake tambaya wai ya rike hannun matar shi sai take magana sakanni sakanni da Allah sai ce na sake ya sake hannunta wai shi ma sake ni da Allah yo hannunta ne ko ka rike tace ka sake ta ka sake hannun ko ba ka sake hannun ka sake yin sake hannun shi amma shi wannan da yake babu aure tsakaninsu ta sake amma sake dai ne ku saurara saki ɗaya ne in akwai saki ɗaya tsakaninsu ya zama saki biyu in akwai saki biyu tsakaninsu yanzu ya zama saki uku hatta ta kiya zaujan gaira har sai ta yi wani aure da shi yasa a kiyaye kalmar da za ka kawo kalmar ba aure ko kuma mutum ce daga yau ke ba mata ta bace shi ma wannan saki amma na gaji da ki je ki gidanku babu ke a zuciyata kusa wata kalma da tafi kowace hadari amma ko ba ta nufi saki na haramta ki idan mutum ce ya haramta mace ba saki wani ka dawo cikin qur'ani ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi marzata azwaji sai ce ni wallahu ghafurun sai ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum ta hillata aimanikum wannan a matsayin rantsuwa yake sai yayi kafara rantsuwa tukun ya dawo mata shi ayi qur'ani ce a kiyaye bismillah
kuma mutane ne ya yi ko daga wani Allah don darajar manzon Allah
wannan yana neman ƙarin bayani akan auren sayyidina ali da kuma da kuma nana fatima diyar maki sallallahu alaihi wasallam cewa ya ji malami yace kuma waki haye kuma ma waki kan no no no no no da ya tambaya bari ba shi wai ya ji wani mawaƙi ya ce aurensu Allah ne ya daura na kama Allah ne ya daura wannan shi ne gaskiyar magana wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna in yana nufin Allah ne ya kaddare aka yi aure tsakankanin sayyidina Ali da Nana Fatima yana nufin Allah ne ya daura auren wannan gaskiya ne amma idan yana nufin cewa Allah ne ya daura ba a zauna aka yi siga ba tsakankaninsu wannan kuma dama mawaki ne makareci domin sayyidina ali annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya daura auren shi da rana fatima auren da aka daura annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ba tare da an zauna an yi ba Allah ne subhanahu wata'ala ya doki nauyin daura auren auren annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ɗaya daga cikin matayen shi safiya bintu huyai matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take cewa zawwaje kunna a hali kunna wa zawwaje lillahu min fawqi sab'i samawat zawwaje kunna a hali kunna ku uwayenku ne suka daura aurenku da ma'aiki ni kuma Allah ne subhanahu wata'ala ya daura aure na da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'i samawat a sama da saman bakwai to kaji yana al'amari yake amma in yana nufin cewa Allah ne ya kaddara haka ne auren kowa ma Allah ne ya kaddara amma idan kana nufin ba a zauna ba aka yi siga na tambaya ma wani na amsa wannan ba gaskiya bane wallahi a'lam bismillah tambaya ta karshe zaid afwan Allah ya saka da alheri zainab binti jahash nace safiya binti kuyai ko afwan ni ne ne kuskure Allah ya saka da alheri ga malamai suna tare da ni sun gyara mun ni ne ne kuskure su suka yi daidai safiyatu bintu huyay da miki suna mata annabi ce amma ba ita bace abin ya faru gamin da ita zainab ce binti jahash zainab binti jahash ita ce zainab inda wani sahabi guda ɗaya da Allah ta'ala ya ambaci sunan shi a cikin alkur'ani babu sunan sayyidina abubakar amma akwai sifar shi amma sahabi babu sunan umar akwai sifofin shi amma babu sahabin da Allah ta'ala ya ambata ya kama sunan shi sai zai to wannan zaidin kuma annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya daura auren shi shi da zainab din da ake magana wannan malam mas'ud ne Allah saka mai da alheri ya muni wannan gyara ni ne kuskure zainab din nan annabi ya daura auren ta daga ƙarshe zama ya ƙi yin kyau ya ƙi da ya ƙi yin kyau shi wannan zaidin annabi sallallahu alaihi wasallam shine asalin mai gidan shi shi ya yantar da shi har sai da ya kai annabi yana ya ce ɗana ne jama'a kowa ya sai da ya kai a garin maka ana ce mai zaidu bin muhammad Allah ta'ala yake in in ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunan iyayen da suka haife su Allah ya rushe wannan kaida ta ta bani sai zaman to ake kiran shi da Zaidu ibn Haritha shi wannan Zaidun nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya doki yar uwar shi ya aura mishi ita ce Zainab binti Jahash da auren bai yi ba daga ƙarshe matsala ta kai matsala Allah ta'ala yake daga yau tunda haka ne aje a kashe auren Zaidu ya sake ta da azaibu ya sake ta sai Allah ta'ala ya ce wa annabi ka aure abun yayi nauyi mutumin da ana cewa dana ne kuma in aure shi in aure matar shi afwan in aure matar shi annabi ya ji nauyin wannan sai Allah ta'ala ya ce falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha kai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza tadawmihunna wataran Allah ce falamma qada zaidun minha wataran bayan zaidu ya ya me sura ya sake ta ta tsare iddata Allah ce zawwajnaka ha sai muka aura ma ita da wannan ita Zainab ita kuma mata idan suka zo wannan ta gai falalata wannan ta gai kaza a gida annabi kenan ummuna Aisha tana ganin duk mata annabi zawaru ne ita kaɗai ce budurwa wata ran ta zo za ta yi magana ta ce ya rasulullahi idan za ka kai dokin ka kiwo sai ka zo ka isko nan an yi kiwo can kuma ga ciyawa ba a yi kiwo ba ina za ka ɗaure dokin sai a yi nan a yi kiwo iyayen mu mata rabi Allah ba kunna ya ce inda ba a yi kiwo ba sai sun tafi shi ke nan ita ta fahimci mai take nufi su ma sun fahimci su ne tana nufi ita ce kaɗai budurwa sauran kuwa mene ne zawaro ne ita kuma zainab sai take alfahari da wannan tace zawwaja kunna a hali kunna wa zawwajani lahu min fawq ba budurwa kike bai babanki ne daura miki ni kuma Allah ne daura miki ana samun message online bismillah Na'am. Sai ɗakin su, yanzu sai farawa ya bi fito da sallolin su. Sai farawa ya bi, sai da ke ke wulawa farawa, ke wulawa mai turara su, ya ce ya yi azumi sai a wannan ba dutse ba ne da yake akwai masu mai suna allin ko kuma ya ce kai tsaye ana kallo shi ne wani ya rubuto tambaya wai cewa barawa ne shekarun jiya shiga ɗakin shi ya ɗaukan mai sallolin shi to yana fitowa barawa ne ya wata da gudu wai sai ce sai ya ɗauki ne dutse a ba dutse ba ne ya dai gari ne ya faru kuma kaddara tana ika shi ya ce ya ɗauki dutse ne ya dige shi kuma sai barawa ne ya mutu shi yanzu sai ya azumi satin ko ɗaya bai yi ربنا آتنا في الدنيا waɗanda suka riga masu yi Allah ka yafe musu ya rasu mu ka zo a saurara jama'a ba ta ne a kashe barawo
yawwa wani ya kusa da ya kusa wannan mutane yana kara kawai sha ni ke lawali diwa mala wala ya ga fatawar shi za ta kawo Allah shi kai mu daidai gwargwado eh ka balle